الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله yau karatunmu za mu muna ranar lahadi tara ga watan ramadan kuma tara ga watan mars watan uku wato hijira tana 1446 miladiya kuma 2025 karatun yau za mu tashi suratul mujadala kad sami allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ko eh to ita ce za mu tashi a yau wato wannan sura ita ma kamar yadda muka faɗa ma ma ne kawo mu fara karatu a jamar wannan ta fara karatu mu fara da kisa yau wa kana qala laha anta alayya ka zahari ummi ai wa sababu wa sababuhu ma ruya wannan sabon kasuratul mujadala wa sababu gashin ko sai ma tabarau ne ƙolu wa kana ƙalaha an ta alayi ka zahar umu ƙoluhu eh haka yi wa sababu sababin wato wannan a sura da za mu shiga shine abin da aka rawaito wato ta kasance ita matar tasa wato matarsa wato hasanatul jism mai kyakkyawan jiki ce sai mutum ta shiga wajen tambarar tambarar ta sai ganta tana cikin sajira wato tana sallah ita sai duba wajen wato wajen wato gadon bayan ta sai lambarin ta yi kayantar da shi yayin da ta gama sallah waka sai ya neme ta saye ne musa duwa da ita fa abat sai ta ki sai ya fushi da ita wato yana da wato kana biyi da mamun laifuka sun taho tare da shi to na limamu na laifi ne allon mu ko ƙananan laifuka fakala sai ya ce an ta alayya kai ke dai a wajena kamar bayan wato mahaifiya ta kike sai na dama musu abin da ya faɗa wato zihari ya zama wal'ila wal'ila'i a jena daga cikin shigan ahalin jahiliya fakala sai ya ce kan harumat alayya ba na zatonki da na gaya miki wannan magana sai dai kin haramta gare ni sai ta ce wallahi wannan abin da ka faɗa ba shi ka bane sai ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha wato tana wato tana wato tana taksiru tana wanke wato ƙarin kansa ta ce ya manzo Allah tun dai miji na ausu bin sami shine ausu dan samici ya aure ni ni ina wato yarinya wato maudaciya ma'abuta iyali da malin da dukiya ina da dangi ina da dukiya har yayin da ya cinye dukiya ta ya karar da wato kuruciya ta wato wato dangi na kuma suka watsu shekaru na suka girma na to na girma a shekaru sai yin zihari mun zihari kuma gashi amma ya yi nadama shin akwai wani abu akwai wani abu wanda zai taro ni ni da shi mu dawo mu zauna mu rayu ina wato za ka ba mu rayu da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi kin haramta gare shi sai ta ce ya manzo Allah na rantsa da wanda ya sauka muka da littafi ma zakarar ɗalaƙa bai ambaci shika ba wa inna hu abu waladi shi fa uban yaya ne uban yayana ne kuma shi ne mafi soyayyar mutane zuwa gare ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai haramta gare shi fakalar sai ta ce ina wato kai ƙarar talauci na ga Allah wa wahadati da kadaituwa ta wato zama na da shi ya daɗe mun daɗe muna raye muna tare wato ciki na ya kakkaɓe lahu gare shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai ba na ganin ki illa kan harum ta Allah sai dai kin haramta gare shi walam umar ba umar sai na ba fi sha'aniki cikin sha'aninki bi sha'in da wani abu sai ta haɗu tana ta koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harumta alaihi idan manzo Allah ya ce kin haramta gare shi sai ta yi murya wa ƙara ta ce ashku ila Allah ina kai ƙara ina kai ƙara wato talauci na zuwa ga Allah da kaɗai ta kata da tsananin hali na kuma ina da yara ƙanana inda taro su waje na wato na ebe su ni zan raine su za su ji yunwa don a babu domin ba abin da zan ba su idan na dangana su gare shi na bashi su za su so zarta sai ta haɗu tana ɗaga kanta zuwa ga sama suna cewa ya ubangiji ina kai ƙara zuwa gare ka kabi yi ka farji faraji wallah ina roƙo ka saukar da wato yaye min bakin ciki na a bisa harshen annabinka wannan shi ne farkon jihari a musulunci tana na aisha ta tashi shi kara asirin akari tana wanke ɗaya ɓangaren na kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bakalar sai ta ce munzur ka duba cikin lamari na fida ka ya rasulullahi ka sanya ni zamo fansar ka ya manzo Allah sai manzo na aisha ta ce hadisaki ki takaita zancen ki da wato jaye ki kuma kai kawon zancen ki ga manzo Allah shin baki ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zama idan wahayi idan wahayi ya sauka gare shi wato sai kamar tabbata wato ya kama shi wato kamar wato gangadi da bacci sai kamar bacci ya kama shi yayin da wato wahayi ya kare kare sai ya ce yam ya ce to je kiki kira mun mijinki sai ta kira mijin nata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta maza kan sami Allahu qawlan lati tujadidu fi zawjiha tutashki ila Allah la ilaha illa karshen aya alhamdulillah ita ce wannan ayat ta sauka cikin wato za a magana zihari a zamanin jahiliya wato suna yin wato mutum ne zai kalli matarsa sai ce da ita kamar ta zamo kamar bayan mahaifiyarsa to a jahiliya tun zamanin jahiliya wannan shika ne ta bidi wato shika ne na har abada kamar mun san akwai shika wanda yake aridi akwai kuma na tabidi eh shika wato wanda yake aridi shine shika da idan ya bujiro wato mutum ya saki matarsa ko ɗaya ko biyu zai iya dawowa da ita eh wanda yake kuma tabidi shine na har abada eh har abada wanda shika ta haramta shine kamar yadda muke bayani wato su mata mun yi bayani ina jin koyaushe ne sannan muka karanta ayar hurmar alaikum ko umma hatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht su mata baki daya wanda suka haramta ga mutum to mata arba'in ne su ne haramun arba'in ɗin sun kashe kaso biyu akwai ishirin da biyar wannan 25 haramci ne ta bidi na har abada eh haramci ne na har abada to kamar amma duk wa'annan sake-saken da ake na jahiliya to ba su shiga cikin wannan ba a jahiliya idan mutum ya zihari haramci ne ta bidi har abada to amma da aka yi wannan ƙadiyar manzala sai wahayi ya sauka masa cewa ba haramci ne ta bidi ba sai a yi kafara wanda ya zihari ko ya yi azumi kwana 60 ko yan wuya ko kuma wato ya ci da miskini 60 sau haka baya cikin wa'ancan wa'ancin guda 24 kaga akwai bakwai na nasaba wannan mun san su ga sunan gwani ya ja mana ayar ko kuma alaikum umma hatukum ka gani wannan na nasaba ne to kamar su na shayarwa su ma bakwai suna ne eh to akwai kuma hudu na sarakuta su ma haramci ne haramci ne ta biyu ka gani mutum ba zai ba zai auri matar yarsa ba kana auren kana auren mace ta zo da mata ta haifu a wani gida ba za ka auri yarta ba kuma mutum ba zai auri wato matar ɗansa ba ɗansa ya auri mata ko ya mutu ko ya tsaye da ba zai ba zai auri ta ba mutum ba zai auri matar babansa ba ko sai wace kuma yar uwar mata yawa uwar mata ma uwar mata kaga ita kaga hudu kenan eh to kuma sai wayannan mankuhu ya fil iddati mula'ana azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wayannan duk ba za a aure su ba sai kuma na jam'i mutum ba zai hau ba to ba za ka haɗa mace da uwarta ba kana auren mace ka auriyarta ko ƙanwata shaƙiƙiyarta ko li'abiyarta ko li'ummiyarta haramun ne sannan kuma mutum ba zai auri yar uwan mahaifinsa ba ammarsa eh mutum kuma ba zai auri yar uwan mahaifiyarsa ba ko sun ya ce uku na jam'i ko eh sai kuma wannan guda uku mankuhi ya fil iddati ita ma haramci ta bidi ne mace tana mace tana idda ka aure ta ka kusance ta to shikenan ta haramta har abada wannan aran ba auren dama ba aure bane amma da ka aure ta kuma ka kusance ta tana idda ka neme ta kuma ka aure ta kuma ta tare ka kusance ta har abada eh haka nan mula'ana wacce aka yi li'ani da ita ko an ji an yi la'ani shi ma wannan la'anin ya raba auren har abada ba za a dawo sai kuma azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam su ma haramun ne ba wanda zai auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan shi zahari shi ma yana cikin haramci ta bibi eh domin sanda ta zo gun mazala mazala sai shi ta haramta ta kuma dawowa mazala shi ta haramta sai ya zama da kullum sai ta zo abinda take tsoro ita 'ya'yan da suka haifa da shi ba za ta iya rike su ba ta da wadatar da za ta rike su ta biya musu bukatunsu cinsu da shansu da tufarsu shi yasa ta ce to ni in na janyo su wajena to za su sha yunwa ba abin da zan ba su ci shi kuma idan na bar masa su za su tozalta domin ba da lokacin da zai rene su ya kula da tarbiyyarsu sai mazala ya ce a kin sauka to shi ne ba ta haƙura ba tana ta dawowa sai kuma allah ya saukar da aya cewa wannan ba saki ba ne e saboda haka zihari ne saboda haka sai a yi kafara sai ta yi kafara shi ne hukuncin har yanzu ma wannan hukuncin haka yi e shi ne ke cewa ƙarsa mai allahu sai na umar allah ya da shi ya ce wato ya zama musan da yana halifa yana amirul muminin yana tafiya tare da runduna ya hau jaki wato manya-manyan sahabbai suna kewaye da shi wannan matar sai ta zo ta haɗu da shi ta zama tsohuwa sai ta ce da shi tsaya kai ya umaru sai ya tsaya sai ta ce kai umaru ka ji tsoron Allah kuma ka gode wa Allah ta baraka wa ta'ala ka zama kankarami ana kiranka umairu dan umairu bayan wannan sai aka rika sai maka umaru ka tashi daga tasgiri eh ka koma umaru yanzu kuma ana ce maka amirul muminin ba umar ake ce maka ba amirul muminin ake ce maka ka ji tsoron Allah ya umaru ka yi adalci a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta zama koyaushe tana da sayyidina Umar wa'azi don sayyidina Umar ya tsaya ta ne masa wa'azi tsayuwa mai tsayi sai mutane suka yi mamaki sai suka ce ya amiral muminina wannan tsohuwar ka tsaye da kai irin wannan lokaci mai tsayi a cikin rana tare da musulmi wannan rundunar sai sai na umar ya ce a ba ku san wannan matar ba wallahi da za ta tsaye da ni tun daga hutuwa alfijir har zuwa faduwar rana wato ba zan ba zan ƙara komai ba sai dai in ba da farilla ta abin da yake kana na farilla kuma in gama farilla in koma in daɗa sauraron ta wato wannan mata ita ce wanda Allah ya ji zancen ta tun daga saman bakwai ita ce haulatu ya sa'alabatu wanda Allah ya faɗa a cikin haƙƙinta أو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله da wannan matar da za ta riƙe nini baki ɗayansa wallahi ba zan tafi in bar ta ba sai dan idan in in ba da sallar farilla in na gama sallar farilla kuma dawa in saurare ta eh tsohuwa yana amirul muminina amirul muminina shine fa sarkin duniya eh shine sarkin duniya domin amirul mumin duk inda wani musulmi yake to da hannunsa a kansa eh amma ya tsaya ya saurare ta ya ce inda za ta tsaye da ni nan da nan da wato tun daga hudu a fiji har zuwa faɗuwar rana zan tsaya in saurare ta saboda adalci eh saboda adalci ai kamar tsohuwan nan ce lokacin da ba sai na umar aka ta kai masa ƙara yana amirul mumin aka ta masa ƙara ana cewa harka aure ta yi tsada harka aure ta yi tsada harka aure ta yi tsada ya kamata a muri mu a rage don ga yara nan ba aure a rage sai na umar da sata yi ta yawon bari na ta faɗa yana cewa ya kamata a rage don a samu a aure kaza kaza a rage ana zuba sadaki yayyawa kaza kaza shikenan sai wata wata mata ta shigo yana cikin hudu ba yana kan mumbari sai ta ce ya amiral muminina sai tsaya cak ta ce yanzu kai za ka ce a rage sadakin mu ya za ka yi da Allah da ya ce walau a taitu mu ihidahun na ƙinɗara ƙinɗaru fa ya ce me yawan ƙinɗaru ta sai na amurka ya shigo shi mata da ta faɗi gaskiya shi kenan sai to saboda haka a lokacin duk wanda ya zo da gaskiya ya faɗa shugaba karɓar ta yi wata rana wanda ɗaya daga cikin sahabban sai ce ya amiral muminina ya kam abin da kake ka kyauta ai wato haka ake son shugabanci ya zo ne yana irin ziga yana ta ziga shi ai amirul mu'minin ka ba da abin da yake kanka ai ba abin da za a ce maka ka ce kai ya ka ta yi shiru ba haka za ka faɗa ba ya ce ai so nake ka ga me barna ka zo ka gaya dan gyara ka san ina nan madina idan ba talaka ya tuntube a bagada da sai Allah ya tambaye ni tuntube ina madina in talaka ya tuntube a bagada da to ni Allah zai tambaya ina amirul mu'mini to yan wa haka rayuwar mu take yanzu Allah ya gyara shi ne shekar sami Allah hakika Allah ya ji kaular da tujadiluka matar da take eh abaya a bismillah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
قد سمع الله حقيقة الله يجي قول التي تجادلك wato zancen matan nan da take kokomawa maka ai turaji uka take zuwa gurinka ta koma ta je ta koma ta je ta koma ayyuhan nabi ya kai wannan annabi to abinda take zuwa maka da shi Allah ya ji abinda take faɗa fi zawjiha a cikin wato mushkilan mijinta almuzahiri wanda yayi zihari min hada gareta wa kana qala laha shi mijin nata ya zama ya faɗa mata yace anti alayya kazahir ummi ki a wajena kamar bayan mahaifiyata kike وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم هي ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika ga wannan magana fa ajabaha sai amsa mata bi anna harumat alaihi cewa ita ta harumta ga mijin nata alama huwal ma'hud abisa abin da yake shine abin da aka saba da shi indahum a wajen su min anna zihara cewa shi zihari mujibuhu abin da yake wajabta shi firqatun firqa rabuwa ce mu'abbadatun abatotar rawa ta har abada idan mutum ya yi zihari da matarsa to ta haramta gare shi har abada ita kuma mata wa hiya khawlatu bintu sa'alabata ita ce khawlatu yar sa'alabata wa huwa shi mijin nata kuma ausu bin samit shi ne ausu dan samit wa tashtaki kuma sai ta zama tana kai karan kara ila Allah zuwa ga Allah wahadataha wato kade takarta wa faqataha da wato talaucinta wasu biyatan da kuma yara sigaran ƙanana in dammatuhum ilaihi idan ta bar shi da 'ya'yan da'u sai su tozarta au ilaiha idan kuma ta janyo 'ya'yan zuwa gare ta ja'u sai su ji yunwa saboda babu abin da wato za ta iya ba su ci da su wallahu Allah ya samu yana jin tahawura kuma ai kome mene ya ku tsakanin ka kai da ita ta je ta dawo ta je ta dawo inna Allah inna Allah hakika dai Allah sami'un mai ji ne kuma basirin wato wanda yake masani ne ai alimin masani ne da abin da kuke tattaunawa الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون kaga wanda suke yin zihari asluhu ya tazaharuna ko ya tazaharuna ko duk mutunta wa fi zai wa fi qira'atin bi alifin bayna zai wal ai ya tazaharuna kenan alhabi alhaqi alhabibatu wa suke habibiya wa bi uhura wato kai qatiluna wato yuzahiruna walmadu isani na biyun ma shi ma kazalika shi ma haka za a yi tafsirinsa kaga wanda suke zahari minkum daga cikinku min nisa'ihim daga matansu to ma hunna ummahatihim su wato wannan matan da suke ce musu kamar iyayensu to fa ba uwayen nasu bane eh in ummahatuhum in ummahatuhum illa allahi wa ladnahum haqiqa da uwayensu mata ba wato su ba hunna ummahatuhum in ummahatuhum to matan iyayensu ba su bane wa'ancan ba su ne iyayensu ba illallati wa illallahi wa lannahums sai dai wa'annan matan da suka haife su su ne iyayensu amma wancan dan an yi jihadi ba iyayensu bane wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa innahum haqiqa dai su bi zahar da yin wannan zahari wallahi suna faɗan zance ne munkaran abin ki wazuran ai da kaziban ƙarya wa inna allaha la'afuwun ghafur hakika Allah ya zama mai rangwame ne mai gafara ne lil muzahir ga yin zihari bil kafarati da yin kafara والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كاغو wanda suke yin zihari ga matansu sun mai uduna sannan su dawo lima kalu ga abin da suka faɗa fihi a cikin ziharin bi an yi khalifu shine su saba shi bi imsakin muzaharin minha da wato rike almuzahar wacce aka yi masa ziharin minha daga matar allazi huwa khilafu allazi huwa khilafu maqsudul zihari wanda shine wato sabanin abin nufi da zihari min wasfil mar'ati ne daga sifanta mata bi taharim da haramci to idan suka yi zihari kuma suka dawo suka rike matar to ba za su kusance ta ba abin da yake wajibi a kansu fata hayu rakabacin sai su yanta wuya ai ita ka shi ne wato wato wato yanta ta yawo zuba alaihi akan shi mai zaharin min qabli an yata masa tun gabanin wato su shafi juna mijin da matar bilwadi da kusantaka zalikum tu abuna bi zalikum wannan hukunci shine wanda ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah wato masani ne da abin da kuke aikatawa faman lam yajid fashiyahu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa wanda bai samu abin da zai kyanta ba ko kuma bai da kudin da zai siya eh wato to abin da yake kansa fa siya mu shahrayn sai ya azumin wata biyu mutu ta bi ainihin masu bibiyar juna min kabla an yata masa tun gaban wato su shafi juna wato mutu ta bi ainihin azumin ba yankewa mutum zai azumi wato shi wata biyu a jere zai yi abinda zai sa kawai a yanke to sai dai in uzuri ne kamar wato kawar rashin lafiya to duk wannan uzuri ne amma babu wani abu ba wajen kana lafiya in aka fara to ba za a yanke ba sai an yi shi mutu tabi aini a jere tun kafin wato su shafi juna da matar faman lam yastati fa it'amu 60 miskina wanda ba zai iya yin azumin ba to fa it'amu 60 miskina to abin da yake kansa eh fa it'amu 60 miskinan alaihi ai wato ce da miskini 60 shine wajaba a kansa ai min qabla an yata masa shi ma tun gaban su shafi juna da mutum tamlan lil mutlaqi alal muqayyadi dan wato dauka akan mutlaqi bisa muqayyadi li kulli miskinin muddun mudu ne tabbata ga kowane miskini min galibi kutul baladi ga mafi rinjayen wato abincin mutanen gari yanzu kaga idan mutum zai bayar da wato zai bayar da wato kafara ta abinci masalan kana dan Kano sai a duba ga me aka fice a Kano yanzu me aka fice a Kano shinkafa aka fice eh kaga amma yanzu za mu yi fita kai kowa gero ke nemowa ko ya nemo masara amma kuma shinkafa ita ce kusan galibi abinda kowa ke ci eh amma wajen yin irin wayannan a to amma wannan ka fara dole ka nemo shinkafa eh dole sai ka nemo shinkafa ka ita ce galibin kutul balad eh ita ce mafi rinjaye eh babu takhayyul ce akai ka bada ita zalika li tuminu zalika li tuminu billahi wa rasulih wannan sauƙaƙawar zalika wannan sauƙaƙawar ai at takhfif sauƙaƙawa na fil kafara a cikin kafara yi kai kaza in ba kaza kai kaza in ba kaza ai sauƙaƙawa ne eh ba a yanke maka an ce kaza kawai za ka yi ba eh an ce an yanke maka za ka iya ba za ka iya ba an riga an yanke to amma yanzu an ba ka zaɓi to an muku haka ne li tuminu billahi don ku imani da Allah rasulihi da manzansa وتلك حدود الله wancanan ka al'ahkam hukunce hukunce wanda aka faɗe su dinnan su ne iyakokin Allah وللكافرين عذاب wani ali أليم azaba mai raɗi ta tabbata da kebiri daga kafirai wato za a yi musu azaba wato mai raɗaɗi ai mulamin abin sa raɗaɗi bi da wannan kafarar إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات bayyana kago inda suke saba wa Allah suke saba wa Allah suke saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bitu ai an kaskantar da su uzillu an kaskantar da su ne kama ku bitar da zina min qablihim kamar wa'anda aka kaskantar da wa'anda suka gabace kaskantar da aka yi wa'anda suka gabace suka gabace su fi mukhalafati rusulihim cikin sabawa manzannin su wakaran zallan ayatin hakika mun sauko da mun saukar da ayoyi bayyanatin mabayyana ay dalalatin mai shiryawa ala sirkin rasuli bisa wato gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وللكافرين عذاب azabun muhin kaga wato azaba muhinin azuhi hantu babuciyar wulakanci ta tabbata bil kafiri bil kafiri da kafirai wanda suka kafirce bil ayati da wayannan ayoyi يوم يبعثهم الله جميعاً جميعا وينبئهم بما بما عملوا عملوا أحصيه الله wani zo yau mai ba ranar da Allah zai tashe su jami'an baki daya shine ranar alkiyama eh kowa zai tashi ya zo fa yuna bihum zai ba su labari bi ma'amilu da abin da suka aikata a hasahu Allah Allah ya sa malaku sun kididdige da abin da suka yi su kuma wani su wani abin ma su dittin sun mamanta shi eh wani abin za a yi ta faɗa su kuma sun mamanta sun yi amma da zaran an faɗa sai su zanto ashe fa sun yi eh za a sai a sai a sai zakiru tunanin su ya dawo da sanin cewa sun yi wannan abun والله على كل شيء شهيد Eh, Allah mai shaida ne bisa mai shaida ne bisa kowane abu ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما amma في الأرض alamtar shin baka sani bane an Allah ce Allah ya alam ma bisa ma ce shine wanda ya san duk abin da yake cikin samai da kasai ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم hum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر illa إلا هو huwa ma'ahum معهم aina أينما كانوا kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم yawmal القيامة qiyama shin alama to um, alam ta alam alam tara baka sani bane an Allah cewa Allah ya alama shine ya san abin da yake cikin samai da kasai ai wato shine mai sani wannan wato baka sani ba din na ai ka sani cewa duk abin da yake samai da kasai na Allah ne ma yakunu min najwa salasatin wato ganawa ta mutum uku ba za ta kasance ba illa huwa rabi'uhum in dai su uku ne suna ganawa sai Allah ya zama shine na hudun su bi ilmihi da iliminsa wala khamsatin wala biyar illa huwa sadisum shine illa sai da ya zama shine na shidan su wala adna min zalika wala wato wala kasa da haka min zalika da wannan wala aksar wala mafi yawa da haka illa huwa ma'ahum sai shi yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance sun mayu na bihum sannan zai ba su labari bi ma'amilu da duk abin da suka aikata yau mai kiyamata a ranar alkiyama inna allaha bi kulli shay'in shay'in alim hakika dai Allah masani ne da kowane abu ألم تر إلى الذين نهوا عن
النجوى.
النجوى ثم يقولون لما نهوا عنه anhu ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول alam alam ta'a shin baka yi baka yi duba bane ayatan zur baka duba bane ilal ladina nuhu an najwa ga wa'anda aka hana su ganawa sun mai a su udun sannan sai kuma su dawo su riga aikatawa limanuhu anu su riga aikata abin da aka hana su anu gaburan su aka sai su daina sai su dawo suna yi wayata na jauna kuma suna ganawa bil ismi da sabuwar udwan da shishigi wa ma'asiyatir rasul da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam humul yahudu sune yahudawa nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su amma kanu yaf'aluna abinda suka zama suna aikata min tanajihim na daga gana wasu ai tahaddusuhum min ai tahaddusuhum shine wato zancen su sirran hira su sirran asirce nazirina suna kallo ilimin zuwa zuwa ga mu'mine liyuqi fi qulubihim ribata dan su ai jefa wato kokonto a cikin zukatansu sai su haɗu sai su ware sai su rika kallo mu'mine suna kuskus sai su haɗa ido sai su yi musu dariya ko kuma su yi wata ishara yadda dai wato za ka san dai da su da su dai ake to maza Allah ya ce kar su sake yi eh maza Allah ya ce ka- a yi- a dai su daina yin wannan to ya hana su amma sai kuma su koma su ci- su ci gaba da yi saboda dama su suna yi ne don su saba wa musulmi Mm, mai sha.
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول bai za ja uka idan kuma suka zo maka su wayannan wato yahudawan ayyauka za su gaida kai ayyuhan nabi ya kai wannan annabi bima bima lam yuhayyuka da abinda bima lam yuhayyuka bihi Allah da abinda Allah ba shi ya gaida kai ba wa huwa qawluhum shine fadin su sai su ce assalamu alayka ai ai almautu assamu ma'anarta almautu wato mutuwa gare ka wa yaquluna fi anfusihim suna kuma faɗa fi anfusihim a cikin wato zukatansu suka ce laula yu'azibu Allah ai halla me ya hana yu'azibu Allah Allah ya mana azaba bi ma naqulu da abin da muke nan faɗan nan mina tahiyyati na daga wato wannan gaisuwar in kana nabiyan ai in annabi ya zama gaskiya ne wannan gaisuwar da muke ai sai Allah ya mana azaba eh wa innahu laysa bi nabi ai ba annabi bane ai da annabi ne wannan gaisuwar da muke masa da muke cewa assalamu alaikum mutuwa gare ka da tuni Allah ya mana wani abu ai ba annabi bane to shi gashi nan Allah zai ba su ansa حسبهم جهنم يصلونها yaslaunaha بئس المصير masir shi hasbu su yi sannu sannu jahannam za su shiga wuta ne eh wuta tana nan tana jiran su ana dakatar da su take jira fa bi sal masir makoma ta mugunta hiya ita wuta jahannama يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى tattaune ya ku wanda kuka yi imani idan za ku gana to ka ku gana da sabo da kuma shishigi da kuma saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku gana da abin da yake nagari da kuma tsoron Allah wato in za ku yi to duk abin da manzo Allah ya sa ku to shi za ku yi a kansa tunda manzo Allah ya hana irin waccan ganawa to ka ku yi irin ta eh ka ku rika ganawa kuna yin abin da zai jefa kokonto wato tsakaninku da tsakanin wanda suke ganin kuna ganawar yadda manzo Allah ya hana to ku hannu eh, واتقوا الله ku ji tsoron Allah واتقوا الله الذي إليه tuhsharu ku ji تحشرون tsoron Allah wanda za a taro ku zuwa gare shi shine ranar alkiyama إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله Allah innaman najwa kadai ganawa irin wannan bil ismi da sabo wani hauyi da makamancinsa to tana zuwa ne mini shaidan daga shaidan shi wannan ganawa daga shaidan take eh ai bi gururihi da rudinsa to yana yin haka ne liya hazuna eh idan daga wato hazuna ne shi fi'ilin ko liyu huzina idan wato ruba'i ne ko eh dan ya bakanta rai ko kuma dan ko kuma dan allazina amanu su- wanda suka imani ne liya hazuna dan su yi bakin ciki amma fa walaysa bidarhim shay'an shi dai sai dan ba shaydan bai zama mai cutar da su shay'an wani abu bane illa bi iznillahi sai dai da nufin Allah وعلى الله فليتوكل kalil muminu المؤمنون mumine su dogara ga Allah kadai يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم lakum ya ku wanda kuka yi imani in aka ce da ku ku fassaha ku yalwata a wajen zama fil majlisi wato a wajen zama ma'ana majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallama aw zikir ko kuma wajen zikiri eh hatta ya jilisa man ja'akum har dai wanda ya zo muku bayan kun zauna shi ma ya samu wuri ya zauna wa fi qira'atin al majalisu ka gani jam'i kenan can majalis ya ce mufradi ne wannan kuma majalisu jam'i ne a wata qira'a to idan wato ya nemi ku fassaha ku yalwata shi ma ya samu ya dan zauna to fafsahu to ku yalwata yafsahu Allahu lakum kuma Allah zai fassaha muku a cikin aljanna wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan aka ce da ku in su zo ku zabura ai ku ku tashi ila salatu zuwa ga sallah wa gairiha da wani tamin alkhairat ne daga aikin alheri to fanshudu ku zabura wa fi qira'atin bi dhammi shin fanshudu wannan kuma bil kasri fanshudu eh duk qira'a ce fihi ma a cikin su to idan kuka yi haka to yarfa illahu allazi yarfa illahu allazina amanu yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah zai ɗaukaka wato darajoji ga wanda suka imani daga cikin ku bi da'ati da dawoyi fi zalika cikin wannan to Allah zai girmama zai girmama zai girmama wanda suka yi suka bi umarnin suka yi suka biyayya kuma wato suka fassaha kuma aka kiran su aka ce su tashi zuwa ga aikin alheri su tashi ko sallah ko aka yi kiran yaƙi suka zabu da suka tashi to Allah zai ɗaukaka darajar su bari mu kai aya wallahu bima ta'maluna khabir Allah khabirun masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa malam muqatil malam muqatil yace
unzila hadhihi al-ayatu an saukar da wannan aya yawm al-jum'ati ranar juma'a ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawma idhin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya zama a wannan yinin bisufati eh bisufati yana wajen mutanen ahlus sufa wa fil makani riqun akwai kunci a inda wato a bigiran wa kana yukrimu ahla badrin min al muhajirin wal ansari manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama yana girmama ya zama yana girmama mutanen da suka halarci yakin badar daga mutanen maka da mutanen madina duk wanda ya je badar to yana da wata daraja
faja'a nasun min ahli badrin sai wasu mutane suka zo daga cikin mutanen badar wa qad sabaqu ila al majalisi wato wato kasubiku an tsere musu zuwa gurin zaman suka zo daga baya kenan faqamu kamu sabaku kai su ne suka riga kenan ko faqamu hiyala rasulillahi sallallahu sai suka tashi suka tsaya ga manzo Allah sallallahu alaihi daura ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu bakalu sai suka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu رد النبي صلى الله عليه Yau sallama salam sai عليهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raddi gare su ثم سلموا على القوم sannan sai suka yi sallama musu mutanen bayan wannan فردوا عليهم su ma mutanen suka yi raddin sallama gare su فقاموا على أرجلهم sai suka tsashi suka tsaya a kafafuwansu ينتظرون suna sauraron أن يوسع a لهم dan matsa musu waje su samu su zauna فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم sai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da yake dauke da su على القيام alal kiyama abin da ya dauke dauke da su bisa har suka tsaya shine rashin wajen ما فلم يفسح لهم ba ba a fasaha an ba su waje ba وشق ذلك على النبي صلى sai الله wannan ya عليه tsanani وسلم ga annabi sallallahu alaihi wasallama وقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار sai ya gaya ga wanda suke gefe da shi suke gefensa daga muhajirai da ansaru من غير أهل بدر wanda ba mutanen badar ba قم يا فلان ya ce wani tashi وأنت يا فلان kai ma wani tashi فلم يزل يقيمهم bai gushe ba manzo Allah yana tashin su بعدة النفر wato a adadin wasu mutane الذين هم قيام بين يديه wato من adadin wato eh, المهاجرين والأنصار.
yana tashin su adadin mutanen da suke tsaye ba su samu wajen zama ba نعم. وشق ذلك على من أقيم من wato مجلسه wato duk wayanda aka tasa daga inda suke zaune sai abin ya musu tsaye ya musu tsanani a zuciyarsu ba su ji daɗi ba وعرف النبي صلى الله عليه نعم.
وسلم كراهته wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kiyakin abin da aka yi musu ya fahimta a fusakunsu فقال المنافقون sai munafukai suka ce ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا shin ba ku يعدل ne بين kuke الناس ba ku ne kuke rai cewa abokin kudin nan ba yana adalci tsakanin mutane والله ما رأيناه عدل wato mu dai ba mu gan shi ya adalci ba ba sa a samu masa kujera Mhm.
ما رأيناه أدل على هؤلاء mu dai ba mu ga ya adalci ba bisa wa'annan mutane إن قوما أخذوا أكيد.
مجالسهم hakika wasu wasu daga cikin mutanen nan sun da sun samu wajensu sun tsaya sun zauna وأحبوا القرب من نبيهم kuma sun so su samu kusanci ga annabinsu
فأقامهم su a kama sai ya tsaye da su وأجلس من wayan su a kama sai أداهم.
ya tashe su sai ya tsaye- sai zaunar da wasu a wajensu فبلغنا wato sai sai wato أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sai sai labari ya same mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce رحم الله رجلا Allah ya ji kan mutumin da يفسه لأخيه da yake fassaha wurin bilahi ga dan uwansa فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا sai suka haɗu suna wato tashi daga wannan wajen sira'an da gaggawa فيفسه القوم لإخوانهم wato mutane sai su rika fassaha waje ga yan uwansu ونزلت هذه الآية wannan aya ta sauka يوم الجمعة ranar juma'a ne alhamdulillah ka gani manzala da ya zo ai Allah ne ya girmama yan badar din yanzu duk abinda manzala ya yi to dama wahayi ne daga Allah eh shi yasa da ya zo waɗanda suka zo daga bayan da su ɗin yan uwansu da suka samu daga sahabbai da duk sun fassaha eh daga ganin su sun fassaha kowa ya samu ya zauna to da haka bata faru ba eh to da shikenan da ya zama ba su fassaha ba su kuma wannan suna tsaye kuma dukkan su badariyun ne sun je badar da manzala sai ya rika duba waɗanda ba su je badar ba yana tashin su eh saboda shi kenan da suka tashi ya duba adadin waɗanda suke tsaye na badar din sai ya tashi waɗanda ba badariyun ba daga cikin mutanen sai ya zaunar da su saboda ahalin badar suna da wato suna da wata daraja ko da za a cikin karatun buhari da muka yi kissa haɗu bin balta ata ai abin da ya kawo ya cece shi abin da ya yi sai na umar bai sare kansa ba ai saboda shi badariyi ne eh kamar yadda hadisin ya faɗa eh shi yasa aka ce sai na alkaramallahu wajahu idan aka yi rasuwa eh, ya zo zai yi sallar jana'iza idan mutum badari ne kabbara biyar yake masa eh, aka aka tambaye shi ya kake kabbara biyar bayan hudu sai shi ai badari ya je badar dole ya zama da an bambanta shi da sauran wanda ba su je badar ba saboda badar da yakin badar shine farkon yaki wanda ya fara daga musulunci eh manzo Allah yana cewa ya ubangiji ga mun fito da bayinka wayannan su suka shaida maka wahadaniya idan ka bari aka kashe su ba za a sake bauta maka ba eh sanda yake cikin wannan rumfan nan ta bukka yana ta addu'a Eh, in ka bari wayannan aka kashe su to magana ta kare shikenan ku Allah sai ba da nasara to shikenan ba yana yakin badar komai ya kare da za a daura Abdullahi bin Ubay bin Salul shugabanci a Madina har an sa rana za a daura masa shine sarkin Madina eh an a gama yakin badar sai ya tara yahudawa yan uwansa munafukai ce to kun ga muhammadu za a dora eh saboda yanzu kun ga abin da ya samu din kai je mu ma bi mu ya kakkarya mu eh to shi da fa- wannan cin nasarar yakin badar ita ce ta hana shi hawa wannan matsayin eh kuma shine sai ta kara masa hasada da gaba ga musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mhm to mu je mu ga su za ta rage cin يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين kun يدي نجويكم صدقة sadaka ya ku wanda kuka yi imani idan za ku gana da manzo Allah ai arattu munajati munajati wato kuka nufi ganawa da shi ai arattu munajati ko kuka nufi ganawa da shi to faqaddimu baina yadayn jawakum sadaqatan ku gabatar da sadaka gaban ganawa ku ai kabla haka ba ku gana da shi ذلك خير لكم وأطهر wannan shi yafi alkhairi gare ku kuma mai tsarkakewa ga zanubanku فإن لم تجدوا فإن الله غفور eh رحيم in ba ku samu abin da za ku gabatar ba na sadakar hakika Allah mai gafara ne limu na ja cikin da ganawa da kuka yi ba sadakar rahimu kuma mai cin kaini bikum da ku ya'ani fala alaikum fil munajati min ghair sadaqatin wato babu wani abu da zai zama akan ku na laifi wajen ganawa ba tare da sadaka ba tunda ba ku da shi to wannan hukuncin sun manusika sai aka shafe wannan hukuncin da faɗin Allah da ya ce a ashfaqtum
أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات cin a ashfaqtum bi taqiqil hamzatayn wa ibdal lisani ta'alifan wa tasheeliha wa idkhal alif bayn al musaharati wal ukhra wa tarkihi ay ashibtum shin kun ji tsoro min an tuqaddimu bayna yadayn zukum sadaka da ku gaba daga ku gabatar da sadaka kafin ku ganawa kun ji tsoron alfaqara wato wato talauci ne kuna tsoron talauci eh fa iz lam taf'alu وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله rasula ورسوله to shin kuna tsoron gabatar da wannan sadakar da kuna tsoron kar talauci ya same ku in kuna gabatar da ita to yayin da baku aikata sadaka baku ba da ita sadakar ba to Allah fa ya karɓi tuban ku ai raja'a ya dawo bikon da ku an ha gaburan wannan hukuncin to kuma fa ku tsaye da sallah wato ku ba da zakka ku bi Allah kuma da manzansa ai dumu ku dawama ala zalika bisa wannan والله خبير amalu بما تعملون Allah masani ne da abin da kuke aikatawa ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون alam tara shin baka yi duba ba ne ilal lazina tawallau zuwa ga wanda suka juya suka bada baya su ne munafikai eh wato suka bada suka bada baya wato kauman mutane hum yahudu su ne yahuda gadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su su fa wayannan mutanen ma hum minkum su fa munafikan nan ba fa daga cikin ku suke ba ai ba cikin mu'mine suke ba wala minhum kuma ba daga yahudawa suke ba bal hum barre muzabzabuna su masu kai kawo ne kai kawo ne tsakanin mushrikai da kuma wato munafikai tsakanin yahudawa da wato su mu- yahudawa ne mafi yawancin su su ne suka shiga cikin wannan jama'a ta munata ta tota munafinci yace to fa ba sa daga cikin wayancan ba sa daga cikin wayancan muzabzabuna ne wa yahlibuna suna rantsuwa kuma Allah ka zuba bisa ƙarya ai wato qaulun fadin su innahum mu'minu su mu'mine ne to wannan innahum su mu'mine ne da suke cewa su mu'mine ne wannan ƙarya ne ba gaskiya bane wahum ya'lamuna su sun su kansu sun san annahum su su kazibuna makaryata ne biya cikin sa أعد الله لهم عذابا شديدا shadida Allah ya tanadar musu azaba mai tsanani إنهم ساء ما kanu ya malo يعملون hakika dai su abin da suka zama suna aikata ya munana wato minan- minal ma'asi ne daga sabo اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله La- sun riki wato aimanahum rantsiran su wannan rantsuwar da suke sun rike ta jannatin garkuwa ai sutura sutura ala an fi sun bisa kawo su a maliyam da dukiyarsu tunda sun rantse sun ce wato su wato sun yi imani sun rantse to kaga sun kare kansu da dukiyarsu ba za a fada musu ba eh fasaddu sai suka tsare biha da ita wato suka tsare almuminin mumine biha da wannan rantsuwar an sabilillahi gaburan wato tabarkin gaburan zartar da hukuncin Allah ai aljihadi yin jihadi fihim a cikin su bi qatlihim da kashe su a akhza amwalihim da rukun da kan kwace dukiyar su domin sun rantse su mumine ne wannan rantsuwar da suka yi ta ta ta kubutar da su daga a kai musu hari kuma a kwace dukiyar su wato shi yasa suka rike ta junnatan garkuwa فلهم عذاب azabun muhim to مهين amma fa wannan abin da suka yi a duniya ne suka kare kansu ma- amma ranar lahira azaba mai wulakanci ma wuce wulakanci ta tabbata gare su لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله sai شيئا a dukiyarsu da 'ya'yansu ba za su wadatar musu komai daga azaba Allah ba ba za su ba wato ba za su wadatar musu komai ba eh wato wannan dukiyar tasu da 'ya'yan nasu ba za su amfane su da komai ba idan suka je lahira to sai aiki da suka je da shi shine za a yi amfani da shi أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون khalidu wa'annan su yan wuta ne su masu dawama ne a cikin ta يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على kaza sai شيء to ka tuna yau mai asuhumullahu ranar da Allah zai tashe su jami'an baki daya su rantse masa annahum mumin su muminuna muminai ne kama ya halifuna lakum za su rantse masa a lokacin kamar yadda suke rantse muku wa ya hasibuna za su rika zaton su dai annahu alashi suna su suna kan wani abu min naf'i halfihim na daga wato amfanin rantsuwar da suka yi fil akhirati a gidan lahira kan duniya kamar yadda wato suka yi rantsuwa a duniya wannan rantsuwar ta kare kansu da dukiyarsu ta kare musu kansu da dukiyarsu to sun zaci ma a lahira in suka je suka yi wannan rantsuwar za ta amfane su ba zai yiwu ba ala innahum ألا إنهم هم الكاذبون ala ka sani innahum su ne humul kazibuna su ne makaryata استعوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر Allah الله istahawaza alaihim shaitan ai istawla wato shaitan ya rinjaye a kansu fida a cikin da biyayyar su lahu ga shi shaitan sai ya mantar da su zikirar lahi wato ambatan Allah ulaika hizbu da su shaytan dai wa'annan su ne jama'a shaidan ai a taba'ahu masu biyayya gare shi ala inna hizba shaytani hum na al-khasirun ka sani wato masu bin shaidan su ne taɓaɓɓu إن الذين يحادون دون الله ورسوله أولئك في الأذلين kaga wanda suke saba wa Allah wato wato kaga wanda suke saba wa Allah kuma suke saba wa manzon Allah wannan sun tabbata cikin kaskantattu almagalubi na ababen rinjayewa كتب الله لأغلبن أنا ana wa ورسلي rusuli Allah ya farnta ya rubuta fil lawhil mahfuz a cikin allahul mahfuz au qada ko kuma a ya hukunta wallahi la agliban ka gani wallahi kaga akwai lami na rantsu alamul qasam eh kuma ga can nuni nuni nuni takidi a can karshen fi'ilin la aglibanna wallahi ni ne zan nasara ni da manzannina bil hujjati da hujja wa saifi da takobi إن الله قوي ƙauyen azumi عزيز Allah ya tabbata mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne ba wanda zai iya karawa da shi Ya لا tafi.
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم la ta ji duk ƙauman ba za ka samu mutane ba da suka yi imani billahi da Allah da ranar lahira yuwa duna wato suna su ba za ka samu waɗanda suka yi imani da Allah ba kuma suka yi imani da manzala ba za ka same su suna soyayya da wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzala ba ko da sun zamo su masu saba Allah da manzan nan ko da sun zamo iyayensu ne eh wato almumini da mumine au abna'an ko ƴaƴansu au ikwanan ko ƴan uwansu aw ashiratuhum ko danginsu eh bal bari dai yaksudunahum bisu'i za su rika wato nafassu bisu'i da abu mummuna wa yuqatilunahum za su yaƙe su alal imani wasu imani da yayi da suka yi kama waqa li jama'atin minan sahabati kamar yadda ya afku da wata ga wata jama'a daga cikin sahabban manzo Allah radiyallahu anhu Allah ya yarda da su
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ula'ika wa'ancananka allazin la yuwaddunhum wanda ba sa soyayya da su ka taba fi qulubihim imana Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyaduhum kuma ya karfafe su binu biruhin ai binurin da haske minhu daga gare shi ta alama daukaki ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها kuma zai shigar da su jannatin aljannatai wanda ƙorami suke gudana min ta ta a ƙarƙashinta suna masu dawwama a cikinta رضي الله عنهم ورضوا عنه wa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su eh bida'ati da biyayya da suka yi masa su kuma wa radu anhu su kuma sun yarda da abin da Allah ya musu bisa wa bihi da sakamakon sa أولئك duka حزب hizbullah wa janaka su ne wato jama'a Allah ay yattabi'una amrahu suna bin umarnin sa wa yastanibuna nahyahu suna wato nisanta hannun sa ألا إن حزب hizballahi الله هم humul muflihun المفلحون ala ku sani hakika jama'a Allah su ne masu rabota alfaizuna marabota
بسم الله الرحمن الرحيم
lokaci ya yi sun mini da nisa wala mini na magana
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض
ma fi samawati abinda yake cikin samai wa ma fil ardi abinda yake cikin kasai dukkan su sun tsarkake Allah aina zahawu ya wato wa'annan duk sun tsarkake shi fallamu mazidatu lamun nan kara ta akai ai sabbaha lillahi ko lillahi da yace ai sabbaha Allah ma fi samawati wa ma fil ardi eh wa fil ityani bima taglibun lil aksari zuwa da aka yi da ma rinjayewa ne ga mafi wato yawa mun yi bayaninsa a baya وهو العزيز الحكيم ubangiji shine magwayi a mulkinsa hakim gwani kuma a cikin wato aikinsa هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم da awwalil hashir ko kaga wannan ita ce suratul hashir eh huwa allazi Allah shine wanda ya fitar da wanda suka kafirce min ahlil kitabi ga ma'abuta littafi hum banu nadir sune banu nadir min al-yahud daga yahudawa ubangiji shine wanda ya fitar da su min diyarihim daga gidajensu bil madinati a madina li'awwalil hashri ga farkon wato yare su wato tasar su ya tashi ya kore su ko hashruhum su ne kore su ila sham zuwa ga sham wa ahiru karshen su wato karshen wato korewa kuma an jalahum shine ya kore su an jalahum umaru sai na umar ya kore su bi hilafati a lokacin da yake hilafa ila khaybar ya mai da su khaybar ya tashe su daga madina ma zanantum an rujo ko yakhruju ba kwa zaton ku ne ba kwa zaton za su fita
wa dhannu annahum mani'atuhum rusunuhum husunuhum min min Allah Allah su kuma su wato su kuma sun zaci wato wa'annan biranen nasu za su kare su wato za su kare su su hana wato a fitar da su za su kare su min Allah daga wato azaba Allah ma'ana wa'annan saboda suna ganin sun gina birane suna da birane to wannan biranen nasu ba su bari ma a afka musu ba fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu tasibu sai lamarin Allah ya zo musu da azabarsa ta inda duk ba su sani ba wato lam yahdur bi balihim bai darsu a zuciyarsu ba min jihatul mu'minin daga jihar mu'minai wa qadhafa fi qulubihim qulubihim ar-ru'b ar-ru'b sai je barazani a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum bi aydihim wa wa'idil aydil mu'minin mu'minin sai suka zama suna rusa gidajen nasu Eh, suna rusa gidajen nasu bi aidihim da hannayensu suna rusa su liyan kulu masu hasanu don su cire abin da suka yake kyawa ne suna da bukatarsa mina daga gidan min hashabin na daga katako a gairi da waninsa sai suna zo suna rusa suna ɗebe kamar su tagogi su wayan su kwabobi abubuwan da suke so tunda tashi dai dole ne za su tashi sai suka rika cirewa da hannunsu wa aidilmu da kuma hannun mu- mumine ma suka taimaka wajen wajen cire kayayyakin gidan fa'tabiru ya ya ulil uli absir labse ku masu hankali ku yi izina da irin wannan
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء جلاء.
لعذبهم في الدنيا da ba dan Allah ya hukunta wato tashin su ba wato a kore su ba Allah ba dan Allah ya hukunta kore su ba ya hukunta korewa a kansu ai alkhuruj da fita min alwadani daga garin nasu da azabahum da ya musu azaba fi duniya a duniya bil qatl da kisa wasabi da riba cewa kama fa Allah kamar yadda ya aikata bi quraizatu da bani quraizatu min yahudu yahudawa ولهم في filahirati الآخرة عذاب azabun النار azabar wuta kuma ta tabbata gare su filahirati a gidan lahira ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله rasula zalika wannan kuma bi annahum saboda sun saba wa Allah da manzansa ومن يشاق الله فإن الله شديد iqab العقاب duk wanda ya saba wa Allah eh wanda duk ya saba wa Allah to Allah fa mai tsananin wato hukuma ne lahu gare shi ما قطعتم من
to mu je su ne gaba.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن فبإذن الله الله.
وليخزي su الفاسقين
ke ma kada su duk abin da ya ku musulmi duk abin da wato kuka yanke millinatin aina kalatin daga dabiniya aw taraktumuha ko kuka batta qa'imatan a tsaye ala usuliha wato bisa asalinta to duk kun yi haka ne bi iznillah da izinin Allah ai khayyarakum ubangiji ya ba ku zabi ne fi zalika cikin wani ko ku bari ko ku yanke wal yujziya alfasiki dan ubangiji kuma wal wal yukhziya dan kuma wato kun yatar da alfasiki na fasikai su ne yahudawa bi itiradihim cikin inkarin su bi anna qada shajari cewa wato yanke itaciya almusmir mai ya'ya fasadin barna ne
وما sai mu je mu karasa وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم من خيل ولا ركاب domin a fa Allahu abinda Allah ya yi raddin sa ya- ya kawo ya bawa manzansa ya ya dawo da shi ga manzansa minhum daga gare su to fa ma aujabtu abinda kuka kai hari ai asra'atun abinda kuka gaggawa ya ku musulmai alaihi a kansa wato min khairin min dinna za'ida ce ko kai hari a kansa wato ko kai abin wa abin hari min khairin daga dawaki wala rikamin wala raquma ai ai lam tuqasu fihi mashaqqatan abinda ba ku gogayya da wahala a cikin wato samo shi ba eh, to wa'in wannan to me gaba walakin ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء to wannan duk abin da wato kuka kai wato abin da kuka kai kuka wato abin da Allah ya koro wa ya koro man ya koro wa manzansa eh ya koro masa shi ba tare da wato kun sha wahala ba ku kai hari ba kuma ba ku kai harin akan dawaki ko da ko ko ko raƙuma ba ba ku dai gogayya da wata wahala ba to wannan hukuncin sa yana ga manzo Allah eh to ba shine shi walakin Allah yusallu rusulahu Allah yana ba manzansa iko eh, mhm, alaman ya sha alaman ya sha a bisa a bisa akan wanda ya so wallahu ala kulli shay'in Wallahu- qadir wallahu Allah mai iko ne a bisa kowane abu eh fala haqqa lakum eh duk abin da aka yi haka wato wanda aka kai haƙƙi aka kai ba a kai hari ba ba wata wahala kuka sha ba ba ku gogayya da wahala ba Allah ya koro shi gun manzansa to wannan fa fala haqqa lakum babu haƙƙi gare ku fiye a cikin sa wa yahtasu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai keɓanta da shi wa man zukira da wanda aka ambata ma hu tare da shi fil ayati saniyata cikin aya ta biyu min al-asnaf al-arba'ati daga nau'in nan guda hudu alama kana ya qasimuhu a bisa abin da manzala ya zama yana raba shi yadda ya raba shi kenan min anna li kullin minhum khumsul khumusi kowanne daga cikin su yana da khumusun khumusi wala hu sallallahu alaihi wasallam al-baqi sauran kuma dinna manzo Allah ne ya fa'alu fihi ma ya sha'u ya aikata duk abin da ya so fiye a cikin sa fa ada to da aka ba manzo Allah fa ada minhul muhajirina sai ya raba wa muhajirai wasu lasafin minar ansari da uku da cikin mutanen madina lifakariyin saboda wato talaucinsu ba su da abin duniya to nasa din duk sai ya raba wa mutanen muhajirai saboda su muhajirai wato sun hijira sun bar gidajensu sun bar dukiyarsu haka suka taho ba komai a hannunsu da kuma yan su mutanen ansaru su kuma yan madina ne amma kuma su ma suna cikin wato halin rashi to mazala sai ya kwashe su sai ya hada da muhajirai din duk sai ya raba musu wannan wannan dukiyar Allahu a'lam